العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أهل بيته وصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sace kadar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na al-muhajirun da ke nan ningi domin ci gaba da gudanar tafsirin alkur'ani mai girma inda muke tafsiri a cikin suratu ali imran jiya mun tsaya ƙarshen aya ta goma sha hudu yau kuma insha Allah ta'ala za mu tashi farkon aya ta goma sha biyar muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu yau muna lahadi sha tara ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda yake daidai da takwas ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد حياك الله الله تبارك وتعالى يقول أنبئكم بخير من ذلكم kace da su shin in ba ku labarin abin da ya fi wannan alkhairi me abin da ya fi wannan alkhairi shine abin da makaranta jiya na faɗin Allah tabaraka wa ta'ala zuyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatir al-mulqantarati min az-zahabi wal fidda wal khayl al-musawwamati wal an'am wal hars waɗannan abubuwa da aka kawata mutane san su Allah tabaraka wa ta'ala yace kul to kace da su a unabbiukum bi khairin min dhalik min dhalikum in ba ku labarin abin da yafi waɗancan abubuwa mata da ƴaƴa da tarin dukiya da zinari da azurfa da kuma wato dawaki da dabobin gida da kuma amfanin gona in ba ku labarin abin da yafi wannan to gashi lillazina taqaw inda rabbihim ga waɗanda suka yi taqawa suka ji tsoron Allah tabaaraka wa ta'ala inda rabbihim a gurin ubangijin su suna da jannatun suna da wato aljanna aljanna tajri min tahtiha al-anhar waɗanda koramai ke gudana ta karkashin waɗannan aljannar khalidina fiha kuma in sun shiga za su dawoma a ciki wa azwajun mutahharatun kuma suna da mata waɗanda suke tsarkaka wa ridwanun min Allah kuma suna da ƙari yarda daga Allah tabaraka wa ta'ala wallahu basirun bil ibad Allah tabaraka wa ta'ala yace Allah mai ganin bayi ne subhanahu wa ta'ala duk abin da suke aiwatarwa yana ganin sa yana ganin su subhanahu wa ta'ala a rawatar hadisi daga Abi Sa'id al-Khudri Allah ya ƙara masa yarda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah tabaraka wa ta'ala yaqulu li ahli al-janna Allah tabaraka wa ta'ala zai ce wa ‘yan aljanna ranar alkiyama bayan sun shiga aljanna sai ya ce a aljannati ya ku ‘yan aljanna fa ya ƙuru ne sai su ce labbai ka rabbana ya ubangiji an sawarka ya ubangijinmu wasa adaika wal khairu kulluhu fi yadayka ya ubangiji dukkanin alkhairi a hannunka yake fa ya ƙulu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce hal raditum shin kun ji daɗin wannan abin da na muku na saku a gidan aljanna fayakuluna sai su ce wa malana la narda ya rab ya ubangiji me zai hana ya zanto wato ba mu ce ba mu ji dadin wannan kyauta da kai mana ba wa qad a'aitana ma lam tu'li ahadan min khalqik gashi kuma alhali ka ba mu abin da baka bai wa kowa ba daga cikin halittanka ba domin duk wanda aka ba shi aljanna an ba shi karshen abin da za a ba shi na jin daɗi fa yaqulu sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ala u'ikum afdal min zalik shin ba na ba ku abin da yafi wannan ba to kaga tunanin dan adam me yafi a san mutun gidan aljanna fa yaquluna annabi sallallahu alaihi wasallam sai su ce wa ayyi shay'in afdalu min zalik ya ubangiji menene yafi haka menene yafi saka mu gidan aljanna kuwa fa yaqulu sai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce uhilla uhillu alaykum ridwani na tabbatar muku da yardata fala asqatu alaykum ba'dahu abada bazan ƙara fushi da ku ba har abada to wannan jin dadin sa ya tsora shiga gidan aljannar jin dadi domin Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce wa ridwanun min Allah da kuma yarda daga Allah tabaraka wa ta'ala idan har Allah ya yarda da bawa to shikenan fa Allah tabaraka wa ta'ala ya bashi abin da yake wato bawa abin da yake kwata kwata a wannan aya Allah tabaraka wa ta'ala yace zai ba su gidan aljanna yan aljanna waɗanda ruwa yana gudana ƙarƙashin gidan aljanna yace kuma za su dawwama a ciki domin kyautar Allah tabaraka wa ta'ala ga bayi shine in sun shiga aljanna babu wanda za a ce dadin sa ya kare bara a fitar da shi kamar yanda kuma akwai waɗanda za su ga wuta saboda wasu laifukan su kuma Allah bai yafe ba amma dai sun mutu suna da imani su waɗannan za a wayi gari wani lokaci a fidda su daga cikin wuta din amma cikin aljanna duk wanda ya shiga ba a fitar da shi Allah tabaraka wa ta'ala ce khalidina fiha za su dawoma a ciki sai ce wa azwajin mutahhara da kuma mata wanda suke masu tsarki masu tsarki din nan sun hada dukkanin bangarori biyu tsarki na zuciya wato babu kyashi babu hasada babu kishi annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi yake cewa kowane dan aljanna za a bashi mata guda ɗari kuma zuciyarsu kamar zuciyar mace ɗaya ma'ana kamar guda ɗaya ce mana ba cin karo da juna wajen ra'ayi ba maganar kishi ba maganar kaza da kaza ballantana shi mijin ya ji ba daɗi ko ya ƙoƙarin takura kansa domin a gidan duniya ne wanda yake da mata fiye da ɗaya wani lokaci dole sai ya takura kansa wajen yin wani abu dalili ko shi ne saboda wace za ta ce kaza wace za ta yi kaza to a gidan wato gidan aljanna babu wannan masu tsarki ta maganar mai zuciyarsu babu wato kai kawo amma a gidan duniya duk yanda mace ta kai dole sai an same ta da wannan nau'i na kishi ko ya ke babu wacce za ta ce babu wannan ko ɗanya yake domin mata annabi sallallahu alaihi wasallam su suka fi kowa to amma wani lokaci sukan bayyana wani abu na daga kishi amma su nasu abin bai yi kazanta irin yanda waɗansu ke yi ba wa ridwanun Allah tabaraka wa ta'ala ce mutahharatun dinnan wato bayan tsarkin zuciya haka nan jikinsu babu wata kazanta ba sa haila babu kuma wani datti ko da shi gaskiya suke ma'ana tsarki kashi biyu na jiki da kuma na zuci bayan da haka kuma sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ba su wato yan aljanna yarda ta subhanahu wa ta'ala idan ba ya samu yardar Allah to ya samu karshen jin dadi babu abin da yafi wannan Allah tabaraka wa ta'ala yace wallahu basirun bil ibad Allah mai gani ne dangane da bayi
الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار طيب الله تبارك وتعالى يتي الذين يقولون ربنا وأن دسكيشوا يا أبنججم إننا آمنا يا أبنججم lalle mumin imani ma'ana mun gaskata manzon da ka turo mun gaskata littafin da ya zo da shi faghfir lana dhunubana ya ubangiji ka gafarta mana zunubanmu wa ina azaban nar ka kuma kare mu daga azabar wuta wannan ita ce halayyar mutanen kwarai cewa ya ubangiji innana amanna mun yi imani mana mun gaskata a baki kuma gaban mu suna tabbatar da wannan gaskatawa din wajen aiki ba wai kawai a fatar baki kawai ba faghfir lana dhunubana ka gafarta mana zunubanmu kaga bayan imani suna kuma neman gafarar Allah ma'ana halayyar mu'minai shine kullum mai tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ba wai mutum ya ji cewa tunda yana kokarin bin Allah tabaraka wa ta'ala yana kaza yana kaza shi ya wadata daga istighfari ba idan akwai wanda zai wadata daga neman gafarar Allah shine manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama amma yanzu cikin hadisi yake cewa ina tuba zuwa ga Allah sau 70 kuma sau 100 a kullum sallallahu alaihi wasallam saboda haka abu ne mai kyau mutum ya zanto yana dawwamuwa wajen nana ta istighfari wajen tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala daga dukkanin laifukan da yake wanda ya gane cewa yana yi da ma wanda bai gane ba na fili da na boye wannan ita ce halayyar mutanen ƙwarai suna cewa fadakir da na gunu bayan ka gafarta mana zunuban annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wato ku tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala ni ma sau 70 ko sau 100 nake tuba sai na Ali dan Abi Talib yake cewa ma abun mamaki ga wato mumini ya zanto ya halaka ya za a yi ka halaka alhali ga tsira a cikin ku yace tsira dan ko shine istighfari matukar mutum yana yin istighfari idan mutum ya ga yana yau nana ta istighfari to wannan yana gwada Allah tabaraka wa ta'ala bayya sai maka azaba don istighfari abu ne mai kyau Allah tabaraka wa ta'ala yana biyewa bawa aljanna yana kuma bawa bawa jin daɗin rayuwar duniya matukar da ya lazanci mai yawan istighfari al'amari ne salaf suke da yawa daga cikin su sun faɗi cewar wato yawan istighfari akwai al'amari na ban mamaki ga duk wanda ya jibinci yawan istighfari wajen yalwar arziki wajen lafiyar jiki wajen yayewar damuwa duk wanda ya jibinci wannan abu ne wanda yake mujarrab salaf da yawa wato mutum zai shiga halin kunci yawan nana ta istighfari sai Allah tabaraka wa ta'ala ya bada ya bada mafita wa qina azaban nar ka kuma kare mu daga azabar wuta sai Allah tabaraka wa ta'ala shi as-sabirina masu yin hakuri wajen wato bin umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da kuma hanuwa daga abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hana was-sadiqina da waɗanda suke kuma masu gaskiya wajen imaninsu imaninsu na gaske ne ba wai kawai faɗa a fatar baki ba ne wa sadiqi wal qanitina Allah tabaaraka wa ta'ala yace da kuma masu biyayya ga Allah tabaaraka wa ta'ala shine ma ne yace al muti'in al musallin wanda suke biyayya ga Allah kuma suke sallah wannan sune al qanitin wal munfiqina da waɗanda suke ciyar da dukiyoyinsu kaga me farko aka fara da rabbana innana amanna wannan yake bada maka cewa duk abin da zai biyo baya zai biyo bayan imani in babu imani duk haƙurin da aka yi duk biyayya da aka yi duk kyakkyawar kyakkyawar halayya da aka yi in dai babu imani ba zai amfani ba to kuma shi iya imani kadai shi ma baya wadatarwa sai mai sai ga sai an yi wasu ayyuka a iski idan ba a yi aiki ba sai ya gwada cewa wancan imanin da ake cewa an yi to imanin ba da gaske ba ne inda gaske ne kuma za a samu kyakkyawan aiki walƙanitina da masu biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wal munfiqina da masu ciyar da dukiyoyinsu wajen biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala wal mustaghfirin bil ashar da waɗanda suke istighfari bil ashar wato dab da fitowar alfajir wal mustaghfirin waɗansu malamai suka ce ana nufin masu sallah masu yin sallah a ƙarshen dare wasu kuma suka ce al mustaghfirin din ana nufin dai ne masu istighfari din faɗin astagfirullah wa atubu ilaihi astagfiruka rabbi wa atubu ilaik wato bil ashar da dai lokacin dare ya zo ƙarshe kuma alfajir bai fito ba malamai sun ce wannan shine al ashar wasu kuma suka ce ashar shine yayin sallar asuba ma'ana wal mustaghfirina bil ashar suka ce waɗanda suke zuwa sallar asuba su yi ta cikin jami'i su ake nufi haka wasu suka ce amma dai ashar malamai sun nana ta gurare da yawa cewa ashar ana nufin bayan wato karshe-karshen dare kafin alfajir ya fito dan tsakanin nan shi sa malamai suke cewa menene ya kamata mutum ya yi a ƙarshen dare tun daga shi an rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cikin hadisin da Abu Hurairah ya rawaito manzo Allah ke cewa yanzulullahu ila samai dunya kullu lailatin hina yabqa thuluthul layl Allah tabaaraka wa ta'ala yana saukowa sauko da ta dace da shi zuwa ga ainihin sama ta ɗaya saman duniya kenan yayin da ya zamto ɗaya bisa uku ne ya yi rabuwa na dare idan ka raba dare gida uku lokacin da rana ta faɗi ka ƙaddara ce karfe bakwai misali lokacin da alfajir zai fito kuma ka kaddara ka ce karfe biyar yanzu kan kanan awa nawa ne daga bakwai na magariba na faɗo rana zuwa a wato biyar na asuba a wani nawa na a wani takwas to takwas ɗin ka raba su gida uku to kenan zai zamto biyu da kusan rabi na ƙarshe kenan tun daga uku da rabi zuwa wajen biyar ko daga biyu da rabi zuwa wajen biyar wannan tsakanin shine thuluthul layl akhir shine an raba dare gida uku shine na ƙarshe wannan awa biyu da rabi na ƙarshe ƙarshen dare to waɗannan sun fi kowanne wato lokaci tsada suna da muhimmanci a daidai wannan lokacin ne Allah tabaraka wata'ala yake saukowa sama ta ɗaya sauko da ta dace da shi ba a san yayin yin sauko da yake ba amma dai mun yi imani cewa yana saukowa tunda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fa yaqulu sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce ana al-malik ana al-malik Allah tabaaraka wa ta'ala ce ni ne mai mulki ni ne mai mulki komai da kowa man dalladhi yad'uni fa astajibu lahu waye zai roke ni in amsa masa Allah tabaaraka wa ta'ala ya faɗa haka man dalladhi yas'aluni fa fa'tiyahu waye zai roke ni wani abu na bashi wa yake san wani abu ya tambaye ni in bashi inda Allah man dallazi yastaghfiruni fa aghfiru lahu waye zai nemi gafara kan gafarta masa mana wannan lokuta Allah yana bada wato yana amsa addu'o'i yana bayar abin da aka roka kuma yana gafarta zunubai matukar dai mutum ya dace da wannan lokaci yayi addu'a Allah zai karba sai dai kamar yadda bayani ya gabata amsa addu'a watakila ya sha bamban da tayyan da ka dauki shine amsa addu'a wani lokaci za a amsa maka nan take abin yayi wani lokaci za a amsa maka a yi jinkiri saboda shi Allah ya san komai watakila in wannan abin ya yi yanzu zai zanto maka matsala watakila kwata-kwata wannan abin in ya faru ma matsala ce gare ka sai ya kuma ya karba addu'a kuma ya san wannan abin matsala ce gare ka to sai ya baka kuma wani abu da yake ya fi wannan ɗin alkhairi a wani gefe ko ka gane ko baka gane ba in kuma ya ga dama kamar da manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam sai ya ajiye maka shi sai gobe alkiyama sai ka mutu kaga wani tarin lada wannan fa a ce addu'o'in da kai ta yi ne akan Allah biya maka bukata kaza sai ya mayar da wannan addu'a ta zama lada dan manzon ake cewa ɗayan uku ne ko dai ya gafarta maka zunubanka da yawan addu'a da kai ko dai ya amsa maka abin da ka roka ko kuma ya ajiye shi ya zama lada sai gobe alkiyama ka shi a cikin mizanin tawon ayyukanka to wani ne asara a ciki babu babu saboda haka in dai mutum ya roki Allah tabaraka wa ta'ala karshen dare Allah yana amsawa wannan ƙarshen dare malamai sun yi maganar cewar me ya kamata mutum ya ƙarshen dare sallah ya kamata ya yi nafila ko karatun alkur'ani ya kamata ya yi ko istighfar ya kamata ya yi ga sha Allah tabaraka wa ta'ala ce wal mustaghfirin bil ashab da masu yin istighfari a ƙarshen dare wanne ne yafi cancanta wanne ne yafi falala wasu suka ce mutum ya raba shi gida uku misali in zaka tashi awa ɗaya ce kawai to zamto minti ashirin sallah minti ashirin karatun ƙur'ani minti ashirin istighfari shi kenan ko minti sha biyar biyar minti sha biyar karatun ƙur'ani minti sha biyar sallah minti sha biyar istighfari minti sha biyar kuma roƙon Allah bukatunka duka ka haɗa su a cikin awa ɗaya jal kuma idan Allah tabaraka wa ta'ala ya karba sai ka ga albarka a duniya da kuma lahira abu ne mai sauki ba kuma idan mutum ya wato ya irin wannan tsarin irin wannan plan din sai ka samu mai akwai fa'ida mai yawa idan ya zanto kai kana tashi karshen dare ne misali awa ɗaya kafin kiran sallah kaga lokacin ba za ma ka koma bacci ba sai ka je kayi sallar asuba kayi wancan ka samu wancan alkhairin kuma ka sake zarcewa ka sake tafiya sallar asuba kaga alkhairi kan alkhairi dake Allah tabaraka wa ta'ala shi da masu istighfari wato a ƙarshen dare na'am
شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم طيب الله تبارك وتعالى شهد الله Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar shaida da gurin Allah tabaraka wa ta'ala shine sanarwa shahida Allah annahu la ilaha illa hu Allah ya sanar cewa babu abin bauta bisa ga cancanta sai shi wal mala'ikatu haka nan mala'iku sun shaida wa ulul ilmi da ma'abota hanka wato ma'abota ilimi qa'iman bil qisti Allah tabaaraka wa ta'ala shine mai tsayar da wato ainihin adalci la ilaha illa huwa babu abun bauta bisa ga cancanta sai shi al-aziz al-hakim shine mabuwayi kuma shine mai hikima shahida Allah Allah ya sanar shi Allah ya san shine Allah babu abun bauta bisa ga cancanta sai shi sai ce shahida Allah wato Allah tabaraka wa ta'ala ya sanar an rawaito daga Abdullah ibn Abbas yake cewa Allah ya halici khalaqa Allahu al-arwah qabla al-ajsad bi arba'ati alafin sana Allah ya halici wato rayuka kafin ya halarci gangar jiki da shekaru 4000 sai da aka halici wato ran komai da kasani duk abin da yake da rai an halici wannan ran kafin gangan jikin nan da shekaru 4000 idan mutum ne in dabba ce in bishiya ce kome sai da ran yi shekara dubu hudu kafin aka halici gangar jikin yake cewa wa khalaqa al-arzaqa qabla al-arwah bi arba'ati alatin sana kuma Allah tabaaraka wa ta'ala ya halici arzikin dan adam gaba daya ya kaddara shi da arzikin dabba da komai da kowa kafin ma ya halici wato ran da shekaru dubu hudu su ma to ga gaba magana cewa bari ka ɗauko na wani dama da rubuta da shekarar dubu hudu ma kafin halici ranka bayan halici ranka kuma da shekarar dubu hudu aka halici wannan ganga jikin nan ya ce fasha hida bi nafsihi li nafsihi kabla an khalaqa al khalqa sai ya sanar ya shaida wa kansa da kansa kafin ma ya halici halitta subhanahu wataala domin shi Allah tabaraka wataala yana daga cikin sunayensa al khaliq wannan al khaliq din kuma sunansa ne tuntuni-tuni tun kafin ma ya halitta mana sunayen Allah sifofin Allah tabaraka wa ta'ala ba wai bayan ya gudanar da wani aiki bane yake samun sunan ya sha bamban da sunan dan adam ya sha bamban da sunan halitta yanzu aka ce wani kafinta ne daga an haifi yaro da yar gudumarsa da kusasa a sai ya girma in ya kama sana'a sai a ce masa ne kafinta wani mana ya samu wannan sunan ne saboda ne sana'ar da yi ko aikin da yake to Allah tabaraka wa ta'ala tun kafin ya ya halicci halittu sunansa al-khaliq na mata an gaji tun tun dama sunansa al-khaliq mahalicci tun kafin ya halittar fa subhanahu wa ta'ala saboda ka babu wani suna daya daga cikin sunan Allah tabaraka wa ta'ala da ya samu wannan sunan bayan aiwatar da wannan aikin sami'u du'a as-sami'u Allah tabaraka wa ta'ala shine mai ji to ba bayan ya halicci mutane sun roƙe shi ya ji addu'insu ya amsa musu sannan ya samu sunan mai ji ba a na mutuntunin sunansa ne subhanahu wata'ala ya ce fa shahida bi nafsihi li nafsihi qabla an khalaqa al-khalaqa hina kana wa lam yakun wa lam yakun sama'un wala ardun yayin shi Allah tabaaraka wata'ala tuntuni yana nan lokacin babu sammai lokacin babu kasai wala barrun wala bahrun a lokacin kuma babu tudu babu ruwa ba daya lokacin babu tudu ƙasa ɗinnan dandani babu ruwa kuma lokacin shi ma babu yaya yanayin yake Allah ta baraka wa ta'ala shi san aune ne a lokacin su mabuta ilimi suke cewa ka duba yawan halittun ƙasa fa mutane su ma kansu mutanen kala-kala ƙabilu daban-daban launin fata daban-daban ka ga wani gashinsa dogo wani gashinsa gajere wani baki wani fari wani dogo wani gaji haka za ka ga mutane kala-kala kaga kafafun mutane daban-daban wani ya tsasa ɗaya doguwa wani ya tsasa wannan gajera wani kaza haka Allah ta baraka ta'ala mutane daban-daban waɗansu suna da cikakken gemu wasu babu wani ba ko haka Allah ta baraka ta'ala ke mutane kaga mutanen ƙasa-ƙasa daban ka duba mutanen China ka duba yadda Larabawa suke ka duba yadda mutanen India suke ka duba yadda in Najeriya suke ka duba a Najeriya kana ganin wani za ka gane ɗan yanki kaza ne duka wannan fa Allah tabaraka wa ta'ala shi wannan ka duba wannan nau'i na mutane ka dawo bangaren dabobi awaki bangaren su kadai ka gansu kala kala ka dawo tumaki su ma kala kala shanu kala kala jakuna kala kala raƙuma dawaki duk wata dabba da ka sani daban-daban daban-daban na gida da na daji da kaji da tsuntsaye da wane ne da kwari su ma daban-daban wanne dan adam bai isa ya san wato nawa ne adadin halittar da take gidansa ba ko ɗakinsa ba bai sani ba yanzu ka shiga ɗakinka ka kulle kai kaɗai to baka san mai rai noma na ɗakin nan da cinakan da yake ɗakin da kiyashin da yake ɗakin da sauran da yake ɗakin da dukkanin wata halittar da take ɗakin baka san su amma Allah tabaraka wa ta'ala ya san hukuno ne masu riya ɗakin to tare da waɗannan al'amura ɗin mabuta ilimi suke cewa halittun da suke cikin ruwa sun ruɓanya wato sun fi abin da ke kan tudu da rubanyi biyu bayan adadin abin da ke kan tudu din to akwai linkin su biyu kuma a cikin ruwa wannan ba wanda ya san wannan sai Allah tabaraka wataala ba wani mai bincike da ya taba gano cewar ga yawan halittun Allah tabaraka wataala Allah tabaraka wataala ya ce shi Allah tabaraka wataala shahida Allah Allah ya bayyana cewa annahu la ilaha illa huwa babu abin bautata bisa ga cancanta sai shi duk wanda aka bautata wato ƙarya aka yi abin da aka yi an yi zalunci ne amma babu abin bautatawa da gaskiya sai Allah wal mala'ikatu wanda yake shine abin bauta na gaskiya Allah ne kawai wal mala'ikatu haka nan mala'iku sun shaida su mala'iku sun shaida wasu malamai suke cewa shahidallahu shine Allah ya bada labari shine dai ne ya sanar domin bada labari sanarwa ne ya sanar mala'iku kuma sun tabbatar mana Allah ya sanar cewa shi ne abin bauta mala'iku sun tabbatar da wannan wa ƙulil ilimi da ma'abauta ilimi su ma sun tabbatar da wannan domin ka ce ka shaida da kaza mai ake nufi ka tabbatar ya ba shi mun shaida ya ba shi mai ake nufi ka tabbatar ya ba shi wa ƙulil ilimi da ma'abauta wato ilimi su ya ma'abauta ilimi wasu ka ce su ne al'ambiya alaihim salam mana shaida shi da ɓangarori uku bangaren Allah shine sanarwa bangaren mala'iku shine tabbatarwa da bangaren annabawa su ma sun tabbatar wasu ka ce wa ulul ilmi ma bauta ilmi sune almuhajiruna wal ansar mutanen makka da madina sune ulul ilmi a wannan ayi haka wasu ka ce wasu ka ce ulul ilm ana nufin dukkanin wato dukkanin malamai duk wani malami yana cikin wannan ayi haka wasu malamai suka ce wasu ka ce wato wa ulul ilmi mana dai ko dai wanda suke masu ilimi din ko kuma wanda suke wato annabawa ko kuma wanda suke mutanen makka da madina la ilaha illa huwa babu abun bauta bisa ga cancanta sai shi Allahu tabaraka wa ta'ala aka sake nanata shahidallahu annahu la ilaha illa huwa a ƙarshe sai sake cewa la ilaha illa huwa yace qa'iman bil qisti tukunna qa'iman bil qisti wannan yana koma zuwa ga Allah tabaraka wata'ala mana Allah shine wanda yake tsaye da wato adalci duk abin da aka yi Allah tabaraka wata'ala yana gudanar da shi bisa adalci idan kaga ya azabtar da wani to adalci ya masa idan kaga ya tsallakar da wani falala ya masa qa'imin bil qist la ilaha illa huwa babu abin bautata bisa ga cancanta sai shi al-aziz mabwayi al-hakim wanda yake mai hikima na'am إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب طيب الله تبارك وتعالى يقول إن الدين عند الله الإسلام lalle addini wanda Allah ya yarda da shi a gurin Allah shi ne musulunci wa makhtalafa alladhina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi yahudawa da nasara ba su yi sabani ba illa min ba'di ma ja'ahum al-bayyina illa min ba'di ma ja'ahum al-ilm sai bayan ilimi ya zo musu a cikin littattafansu gashi cewa shi ɗin manzo ne bagayen bainahum saboda yin zalunci a tsakaninsu waman yakfur bi ayatillah duk wanda ya kafirce wa ayoyin Allah fa inna Allah sari'ul hisab dalil Allah tabaraka wa ta'ala bi gaggawar hisabi ne Allah ya ce inna dina inda Allah islam lalle addini yardaje a gurin Allah shine addinin musulunci haka Allah tabaraka wa ta'ala ya ce اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي سيتي ورضيت لكم الإسلام دينا ناسا مسلم تشين الدين a wannan sura dai a can gaba Allah tabaraka wa ta'ala yace wa man yabtaghi ghayra al-islam dinan falan yuqbal minhu wa huwa fil akhirati min al-khasirin duk wanda ya bibici wani addinin musulunci a matsayin addini to Allah zai karɓa masa ba gobe alkiyama zai tsinci kansa cikin masu hasara ya zo cikin ingantaccen hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa ranar alkiyama za Allah zai ce kowa ya tafi zuwa ga abin da yake bautatawa to sai kowa ya tafi kowa ya kama gabansa masu bautar rana su tafi masu bautar ɗan mariki su tafi masu sai ya zamto sai musulmai da kuma ahalar kitab mana da yahudu da nasara da musulmai sai Allah ce yahudawa me kuke bautatawa sai su ce muna mun bautatawa uzairu ne ɗanka sai Allah ce ƙarya kuke mata kada Allah min sahibatan wala walada ai Allah ba shi da ɗa ko mata ƙarya kuke Allah ce kai su da sai wanda za su ragowa da musulmai da kuma wato nasara sai a tambaye su ku me kuke bauta su nasara ce mun bautatawa ne isa ibn Allah mun bautatawa isa ne dan Allah sai Allah ce kariya kuke mattakhadha Allah min sahibatin min sahibati wala wala Allah bai bashi da da ko mata ai kuma sai a ce a kai su wuta sai ya zamto wannan al'umma ce kawai mutanen bare da mutanen banza su za su rage wanda suke yin sallah domin Allah tabaraka wa ta'ala suke ibada suke addini dan Allah ba dan wani ba da waɗanda suke yi dan riya duka suna nan haɗe sai Allah tabaraka wa ta'ala ce kowa yi sujada yana cewa yi sujada waɗanda suke yi dan riya dinnan sai Allah mai da kashin su guda ɗaya tun daga ƙeyo su haddin duniyar su zama kashi ɗaya ne kaga ba su isa su yi sujada ba sai Allah tabaraka wa ta'ala ya ce a yi sujada to sai su faɗi shine Allah tabaaraka wa ta'ala yace yawma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujud ya wato yinin da za a yaya kwauri mana yinin da za a yi tashin hankalin da ba taba yi bayin alkiyama sai a kira mutane wa yud'auna ila sujud a ce kowa sujada fala yastati'u za su iya ba manzo Allah sallallahu alaihi sai su rika faduwa akan kiyasu in yayi kokarin zai sujada sai fadi akan kiyasu yayi kokarin zai tashi ba zai iya tashi ba kuma saboda kashin sa ya zama guda daya amma waɗanda suke yin ibadarsu domin Allah suke zuwa masallaci su yi sallah domin Allah ba wai saboda an kira azhar suna tare da abokansu a majalisa kar a ce masa sallah ba suka je suka yi ba da gaske a zuciyarsu imani ne ya motsa suka je suka yi sallah to waɗanda su yi sujada tsaf su dago wannan su ne mutanen kwarai Allah ka samu a cikin su amin Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa maftalafa alladhina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi ba su yi sabani ba wanda aka ba su littafi su ne Yahudawa da kuma Nasara. Ba su yi saɓani cikin annabtakar manzo Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba, sai ba bayan ilimi ya bayyana gare su a cikin littafinsu cewa gashi fa shi ne wanda zai zo kuma ga siffofinsa kuma ya zo sun tabbatar shi ne, amma duk da haka sai suka kafar shi Allah tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala ya ce, "Man ya furbi ayatullah duk wanda ya kafirce ayoyin Allah duk wanda ya kafirce siffofin manzo Muhammad sallallahu alaihi wasallama yakin imani da shi fa inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawa hisabi cewa Allah mai gaggawa hisabi ne in ya ga dama a duniya in ya ga dama a lahira to ya za a ce hisabi sai a lahira kuma a ce gaggawa eh haka ma gaggawa ne hakan ma da sauri ne ma'ana alkiyamar ana ganin kamar akwai nisa amma za a wayi gari kaga har ta kaga abin yayi gaggawa ma ga ana yanzu fa ake cewa har yanzu har aka shar kiyama har mun gama rayuwar duniya kenan yanzu idan ka dauko wani naka wanda ya mutu sai kaga abin kamar yaya yanzu wani ya gama rayuwarsa ta duniya ta kare kaf duk abin da kai ma kake ciki yanzu na kokarin ka mallaki kaza kayi kaza kayi kaza kayi kaza za a wayi gari kiyama ka kammala tsaf ga shi wannan yanzu kamar bai zo ba to kai din ma ka za a yi gari ne kamar baka zo ba to haka za ta da alkiyama kamar ma ba a duniya ba gaba daya sai a hisabi kaga ya zanto mai sari'ul hisab mana an yi hisabi cikin sauri cikin gaggawa Allah tabaraka wa ta'ala ka samu dace amin
فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين حياك الله الله تبارك وتعالى يشهد منظور محمد صلى الله عليه وسلم فإن حاجوك إذن سكا يجايها دكي سكا مكا جايايا سكا ما قردما فقلت كشيد سوء أسلمت وجهي لله ni na miƙa kaina ga Allah gaba ɗaya ma'ana ni addinin Allah zan yi wa ma nittaba'ani ni da waɗanda suka bi ni wanda suka yi imani da ni Allah ya ce wa kullum ladina utul kitaba ka gaya waɗanda aka ba su littafi yahudawa da nasarawa wal ummiyina da kuma larabawan makka ma'ana wanda suke ummiyai ba suke rubutu da karatu ba a aslamtum ka ce da su ku musulunta wannan lafazin ya zo istifham ne ya zo da alamar tambaya a'a aslamtum a aslamtum da sigar tambaya amma ba tambaya ake nufi ba wato umarni ake nufi a aslamtum ka ce da su ku musulunta umarni ne fa in aslamu idan suka musulunta faqad tadaw Allah tabaraka wa ta'ala ce sun shirya wa in tawallaw amma idan suka juya baya suka yi musulunta fa inna ma alaykal balag to abin da yake kanka shine kai dai isar da sakon Allah ne yake kanka kuma ka isar ka fita kai naka wallahu basirun bil ibad Allah tabaraka wa ta'ala mai ganin bayi da duk abin da suka yi na ganin su zai kuma saka musu da abin da suka yi innal ladina yakfuruna bi ayati llahi lalle waɗanda suke kafircewa ayoyin Allah wa ya katulunin nabiyina kuma suke kashe annabawa bigari haƙƙin ba tare da wata hujja ba wa ya katulunin ladina ya amurna da ƙisti kuma suke kashe waɗanda suke umarni da adalci minan nasu daga cikin mutane suke kashe malamai fa bashirhum bi azabin alim ka musu wato ka ba su labarin azaba mai raɗaɗi mai zafi Allah tabaraka wa ta'ala ce ulaika alladhina habidat a'malukum irin waɗannan ba su ne waɗanda ayyukan su suka ɓaci gaba ɗaya a duniya a gidan duniya domin Allah bai karba ba wal akhirati da kuma a lahira domin ba su samu lada ku ba za su samu lada ku ba kiyama wa ma lakum min nasirin bas da wanda zai taimake su ya fitar da su daga azabar Allah ku ba kiyama Allah ka kare amin Allah ce da manzo sallallahu alaihi wasallam fa in hajjuka idan suka yi jayayya da kai suka yi musu da kai ana nufin yahudu da nasara in suka yi jayayya da kai cewar yahudiya da nasariya wato nasaranci cewa wannan din nasaba ce amma ainihin aqidarsu shine irin da ya taka shine musulunci suka ki koma musulunci suka ce dama akan su suke kamar da ya shafa ruwa da yawa manzo Allah ce da su ku musulunta sai ai mun musulunta tun kafin ka kamar da yazo a farkon bayani yazo a farko farkon wato farko-farkon sura ɗin faƙul idan suka ja da kai to kace da su aslamtu wajhi lillah kace ni na mika kaina gaba ɗaya ga Allah an ambaci fuska ne wajhi wato fuska ta ana nufin dukkanin gaggan jiki saboda fuska ita ce tafi kowace gaba daraja a jikin ɗan adam a cikin gaɓoɓi da suke na waje abin da ya fi komai a jikin ɗan adam shine zuciyarsa manzala ke cewa idan ta gyaru dukkanin jiki ya gyaru to a gaban da suke waje na dan adam ba abin da ya wuce fuskarsa shi sa kafirai suke taurin kai wajen su dauki wato wajen musulunta saboda su suna ganin ai sun zubar da girman su su sa goshin su a ƙasa su yi wa Allah ta'ala sujada saboda girman kai kaga halaka ke to ainihin biyayya ga Allah tabaraka wa ta'ala kaskantar da kai shine mutum ya sa inda ko ina daraja a jikinsa shine fuskarsa ya sa a ƙasa yana mai girmama wanda ya halice shi to wannan biya kenan ga Allah tabaraka wataala shi yasa zo cikin hadisi manzo Allah yake cewa dan adam ya fi wato lokacin da ya fi ko da yaushe kusanci ga Allah shine lokacin da ya sujjada lokacin da kai sujjada ka fi kowane da shi kusanci ga Allah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa ku dage yin addu'a cikin sujjada fa qaminun an yustajaba lakum ya dace a amsa muku a cikin sujjada amma ba a karanta qur'ani a cikin sujjada manzo Allah ya hana wa man ittaba'ani kace ni na miƙa wuya na ga Allah na miƙa gangar jikina zuciyata dukkanin addini komai ga Allah yake wa man ittaba'ani ni da wanda suka bi ni ma'ana wanda suka yi imani da ni wasu na karanta wa manitta ba'ani wani wa manitta ba'ani tare tabbatar da ya unni wa qul lil ladina utul kitaba kace wanda aka ba su littafi yahudu da nasara wal ummiyina da kuma ummiyai in aka ce wani fulan ummi ana nufin bai iya rubutu ba bai iya karatu ba to su wannan shine halayyar larabawa su yahudawa da nasarawa da yawa daga cikinsu akwai da suka iya rubutu amma larabawa a lokacin ba su iya rubutu ba su iya karatu Allah tabaraka wa ta'ala ce huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum shine wanda ya aika manzo a cikin ummiyai fil ummiyi a cikin ummiyai cewa ummiyi ko jam'in ummiyin ko ummiyun wannan nasaba ce zuwa ga uwa ashe fulan ummi wani yayo halin uwa ne ana yin nasaba a ce ummi a ce abawi ina ka ce ummi ana nufin wanda yau bangaren uwa a ce abawi wanda yau mai bangaren uba to yanda laraba suka sani yawancin jahilci ko kuma rashin iya rubutu da karatu da gurin iyaye mata yake to idan mutum ya girma bai iya rubutu da karatu ba sai a ce wannan uwar yayo sai a ce ummi amma in yi rubutu da karatu ya ce wannan abawi ne so da galibi tun a da har yanzu kuma maza sun fi mata ilimi ai ko yanzu ko za ka sami idan karatun boko ne idan ya yi digiri to ƙila matarsa ta yi diploma ɗaɗɗe ake samu wanda suke kunnan doki kuma ko da sun mallaki takarda iri ɗaya za ka samu la'alla kuma namijin ya fi ya fi ta fahimta ce ta yi digiri ya yi digiri to za ka samu kuma namijin nan abin da ya fahimta ita ba ta fahimta ko da kuma kwas ɗin suka yi kuwa sai dai ɗaɗɗai wanda suke irin dola ya kaɗin na misali amma ba irin wannan ba ajiyewa da ce ku zauna aji ɗaya da matarka kuma a ce ta fi ka abin nan to wannan fa ɗaɗɗai ma kenan amma galibi a ce wane a ilimin boko ai dakta ne wane farfesa ne za ka samu matarsa kuma kila digiri ɗaya gare ta ko NCE gare ta ko diploma gare ta ko secondary gare ta kuma wata je secondary ba yawanci haka ne saboda Allah tabaraka wataala ya tsara wannan cikin rayuwa saboda mazaje su samu ainihin wato jagoranci a hannunsu amma ya zanto ita ce yanzu doctora ce ita kai kuma secondary school ka kammala kai SSE kana da PhD sai ka samu ta samu mu'arada musamman kuma mata da suke da jiji da kai in ta tana ita yanzu PhD holder ce kai kuma baka ma ta zuwa jami'a ba sai ce ta sai dai Allah rufa sai to sai Allah tabaraka wa ta'ala tsara rayuwa haka to idan da bai iya rubutu da karatu sai a ce ummawi ummu da kalmar ummu ummu uwa ba da kalmar ummi wal ummiyina ka gaya wa nasara da yahudu da larabawa wanda su ne ummiyai ba su iya rubutu da karatu ba a wancan lokacin a asalamtun kace da su ku musulunta ku shiga wannan addinin da na zo da shi ku yi imani da ni ka gaya musu wannan ya zo da istifham amma dai ana nufin wato amr ana nufin umarni kamar da Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa cikin sha'anin giya yace fa hal antum muntahun shin za ku hanu abinda ake nufi ku hanu kawai fa hal antum muntahun ana nufin ku hanu Allah tabaraka wa ta'ala ce hal ataka hadithul ghashiya kaga hal istifham ne harful istifham ne alamun tambaya ce shin labarin alkiyama ya zo ma to ba ka ake nufi ana nufin kad ataka hadisu gashiya hakika labarin alkiyama ya zo mana saboda kuma lokaci istifham yana zuwa abinda ake nufi shine tabbatar da abu ko ba da labari fa in aslamu ka ce da su su musulunta to in dai suka musulunta din nan fa kare ta dawo to sun shirya duk abin da suka yi a baya Allah ya shafe shi ya goge shi falalar musulunci kenan mutum yayi kafircin sa ya shagiya sai iya abin da zai yi sai ya zo musulunta yau da ya mai mutu kuma shiga gidan aljanna kalas wa in tawallau idan suka juya ba suka ki karba suka ki shiga musulunci fa inna ma alaikal bala ka sani fa abin da yake kanka shine kai isarwa cusa shiriyar wannan hannun Allah yake kai abin da yake kanka shine kai wa'azi ka wato ka sanar wallahu basirun bil ibad Allah mai gani ne ma'ana masani ne dangane da bayinsa suwa suka imani suwa suka kin imani Allah ya sani haka nan cikin mu'minan suwaye imanin su yafi na wane suwaye masu imani na gaskiya Allah da duka ya sani innal ladina yakfuruna bi ayati Allah lalle wanda suke kafirce wa ayoyin Allah tabaaraka wa ta'ala yace yakfuruna bi ayati Allah suke kafirce da ayoyin Allah ba wannan sila ce bi ma'ana innal ladina yakfuruna ayati Allah wanda suke kafirce wa ayoyin Allah wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi bighairi haqqin suke kashe annabawa ba tare da wata hujja ba wa ya katulu na ladina ya amuru bil qisti minan nas suke kuma kashe waɗanda suke umarni da adalci daga cikin mutane ma'ana suke kashe malamai duk wanda suke wannan Allah tabaaraka wata'ala yace fa bashirhum bi azabin alim to ka ba su labarin azaba wacce take mai zafin gaske mai radadi Allah ka kiyaye amin a rawato hadisi daga Abi Ubada bin al-Jarrah abi ubaidata bin jarrah Allah kara masa da yake cewa qultu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallama abu ubaida yace nace da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ayyun nasi ashaddu azaban yawmal qiyamah nace ya rasulullah cikin mutane kan waye yafi kowa shan tsananin azaba ne Allah ya faɗi wasu daga cikin da suka fi kowa jin azaba ya faɗa cewa wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashaddu al'azab a can ƙur'ani ya faɗa abu ubaida bin jarrah ya rasulullah in an tashi alkiyama ɗan wuta waye ko kowa jin azaba ne wa za a kowa gana masa azaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana bayan waɗancan akwai waɗansu ma yace rajulun qatala nabiyyan aw rajulun amara bil ma'ruf wa naha 'anil munkar shine mutumin da ya kashe annabi ko kuma ya kashe mutumin da yake umarni da kyakkyawa ma'ana wanda ya kashe malami duk mutumin da ya kashe annabin Allah wannan gobe da kiyama za a fi gana masa azaba fiye da kowa duk wanda ya kashe malami shi ma na cikin wanda za a fi gana masa azaba gobe da kiyama na mata gani ya ga cikin wata ruwaya cewa wanda ya kashe annabi ko wanda annabin ya kashe shi domin dole ka ga annabi a tausayi irin na annabi ya ɗauki makami ya kashe shi laifinsa ya tsananta ya yi muni to daga duk wanda annabi ya kashe shi yana cikin wanda suka fi kowa shan azaba gobe alkiyama haka nan duk wanda ya kashe annabin Allah kuma yana cikin wanda ya fi kowa shan azaba haka nan wanda ya kashe malami ya fi kowa shan azaba sun makara a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ce sa'an nan sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa yaqtuluna an-nabiyina bighairi haqqin wa yaqtuluna alladhina amru bil qisti minan nas wato wannan aya ta cikin suratu ali imran har ta zuwa ga faɗin Allah tabaaraka wa ta'ala wa malakum min nasirin bas da wato mataimaki gobar kiyama yace sun maqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sana sai makin Allah yace ya aba ubaida ya ka aba ubaida bin jarrah nam ya ce katalat banu isra'ila salasata wa arba'ina nabiyan fi awalin nahar yake cewa banu isra'ilawa sun kashe mutane 43 daga cikin annabawa mana sun kashe annabawan Allah guda 43 ta'addancin su yayi yawa annabin annabawan Allah sun kashe guda 43 fi awalin nahar fi sa'atin wahida da hantsi suka kashe su suka zagaya suka kashe annabawa tunda cikin banu isra'ilawa akan samu annabi fiye da ɗaya da yawa suna rayuwa a zamanin su kashe annabawa guda arba'in da uku da hantsi kawai yake cewa fi sa'atin wahida faqama mi'atun wa ithna ashara rajulan min ubadi bani isra'ila sai aka samu mutane 112 daga cikin masu ibada cikin banu isra'ilawa suna umarni da kyakkyawa sai su ɗin masu kashe su da yamma kuma faƙatalohun jami'an fi akirin na hau fi zalikar yau da yamma a wannan rana suka shi annabawa 43 sai suka shi wannan malamai guda 112 da yamma suka cike suka da annabawan Allah da kuma malamai annabi sun sanar ce su ne waɗanda Allah yake nufi cewa fa bashirukum bi azabin alim ka ba su labarin akwai azaba mai zafi akwai azaba mai raɗayi idan wato komai girman abu yanayin girman wanda ya faɗa yanayin girman abu faɗa yanzu idan mutum babba ne yanzu idan kai babba ne baka ganin girman wannan teburin saboda za ka yi ɗaukarsa ko amma ƙaramin yaro shi a gurinsa babban teburi ne wata ilimin ƙasarsa zai iya shiga gaba ɗinsa duɗinsa ma shiga ciki ya tsaya tsaye saboda ka girman san ya sha bamban da kai da kake ganin girman wannan me yasa kai kake ganin teburin ba komai bane saboda girman ka kai za ka yi ɗaukarsa ka ɗora a kanka ba tare da ka damu ba ka tafi da shi amma shi yaro ba zai ɗaukar sa ba sai yake ganin me gingirman abu ne to Allah tabaraka wa ta'ala shine wanda ya halicci girma gaba daya yace in yace abu mai girma ne ko yace abu mai tsanani ne to kuma mai tsananin ne ma'ana tsananin ya wuce kai tunaninka da yace azabin alim azaba mai zafi mai radadi to fa zafin ya wuce kai yanda kake jin zafi ne haka to ya wuce wannan abinda zai dan bige ka kamar da shi ba komai ba saboda rashin girman yaro in ya dan bige shi sai ya kuka mana saboda girman ka ne kai yafi nasa shi yasa kai wannan zafin ba komai bane to Allah tabaaraka wa ta'ala shi yafi kowa girma shine mai girma subhanahu ta'ala to idan ya siffata da kaza yace mai tsanani ko kaza mai zafi to fa zafin na gaske ne Allah kadare amin Allah yace ulaika ulaika alladhina habitat irin waɗannan sune wanda ayyukansu suka baci a amaluhum ayyukan suka baci fi duniya a nan gidan duniya idan aka ce aiki ya ɓace a duniya shi ne Allah bai karɓa ba wal akhira da kuma a lahira shi ne suwayi gari su je lahira ɗan kuma su gaba lada a rubuce wa ma da min nasirin ba su da wato mataimaka gobe alkiyama Allah ka kare mu a nan za mu taƙaita saboda yanayi na lokaci ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala abinda muka karanta da dai na fassara mana da dai sami tarayya a cikin ladan wanda kuma ne kuskure Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta min ina roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya samu cika da imani Allah ka sa dukkan mu na yan aljanna ne amin ya ubangiji ka jikan iyayen mu ka yafe musu ka musu rahama ka ni'imta su cikin kabarin su amin ya ubangiji waɗanda suke raye cikin iyayenmu Allah ka sa su da imani Allah ka ƙara wa garin nan albarka da zaman lafiya duk abin da ake hange na tashin hankali Allah tabaraka wa ta'ala ka bada kwanciyar hankali da zaman lafiya amin inda ake tashin hankali a dukkanin sassan duniya ya ubangiji ka bada kwanciyar hankali cikin garuruwan musulmai gabaki ɗaya Sudan Filistin da dukkanin garuruwan musulmai Allah tabaraka wa ta'ala ka karya kafirai da kafirci dukkanin marasa lafiya Allah ka ba su lafiya kowa da bukatun suna alkhairi Allah tabaraka wa ta'ala ka biya mana kowa da damuwarsa Allah tabaraka wa ta'ala ka magance mana subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk